كيف كانت نهاية هذه الغزوة العظيمة يا يا كرجم وانا ياكي من جرما يكتنسي wannan yakin da aka gwabza wanda shine yaki na farko a gazuwat wanda aka yi shekara ta biyu yaya al'amarin ya zama malik ce laqad kanat nasran min Allah hakika yakin badar ya kasance wato nasara ce daga Allah madaukakin sarki wa izzan da kuma buwaya daukaka wa tamkinan li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma tabbaci ne ga annabi alaihi salatu wassalam wa ashabuhu radiyallahu ta'ala anhu da sahabbansa tsira da aminta Allah tabbata a gare shi a gare su wa kad kanu wa daukaka sai a gare ga annabi alaihi salatu wassalam da kuma sahabbai wa kad kanu qillatan fil adad hakika sun kasance suna da karancin adadi ba su da yawa su da ku ne da sha wani abu wal aishatul madiyya da kuma wato tanadi physical tanadi na kayayyakin yaki shi ba ba shi ba shi da yawa walakin na daidai su kama wa saba mu'amayar al-jumahi kamar yadda umayyar al-jumahi ya sufaita sahabbai lokacin da wakar ba aka wani mushrikuna mushrikai ne suka aika shi suka tura suka ce je gano musu ya yawan waɗancan da suka to musulman can yake yastaqli'u qabara jayshil muslimin da yaje musu sun kai ya leko musu labarin rundunar musulmai faƙala ai da ya dawo yana zuwa sai ce ya ma a kyara kurai a kyarsa suka yi zai dubo musu ya ku taron kurai jawa ra'aitul balaya wane mutum tahmilul manaya ya ce ai na ga bala'i bala'i bala'i bala'ai da yawa tahmilul manaya tana ɗauke da mutuwa sai ba da tsoron ta dama kun ga ya faɗa da harbu kuda'a ko yaƙi kan yaudara ne to da suka tura shi suna ganin a tare yake da su da ya zo sai yake tab ya bazar da wasu da yawa amma da ya dawo yake tab da ra'aytul balaya tahmilul malaya ai na ga bala'i yana dauke da mutuwa yau sai ga musu haka sai yace nawabi an yasrima yace yayyafin shine nawabi yayyafin mutanen Madina tahmilul mautan naqi suna dauke da mutuwa tana dauke da mutuwa mai tsaci a kalma ta biyu da za ta burgita su kenan sai yace kaumun domin wasu irin mutane ne da laita lahum man'atu ba abin da zai hana su abin da suka sa a gaba wala manja ko ba su da wata mafaka illa su yi fahu sai takoban su kawai takobunan su shine kawai mafakan su wallahi ya ce na rufe da Allah ma a ra'ayin yuktala rajulan minhum ba na ganin za ku kashe mutum ɗaya a cikin su hatta yuktala rajulan minkum ba sai sai ya kashe kuma a cikin ba yadda za ku kake wanda mutum ziyara ba. Ta, fai za a samu minkum a adadahum. Idan suka samu adadin da suke nema daga cikinku, ba ma khairul aiki ba adahu. To babu wani alkhairin rayuwa bayan su wato babu wani abu da suke jira dangane da wai don kun karkace su ba ta sai su rayuwa ba wani abu ne da za su ɗauke shi karan bara wani abun jin daɗi ba. abin da yake zai nuna musu shine su ba su ɗaura rayuwa gidan duniya gidan honewa ba dama sun fito ne suna masu tinkara wannan mutuwa wa yafi fi wasfihim qawlin lahi jalla sha'nu ya isa wajen zuba ta su badan Allah madaukakin sarki da yake cewa Muhammadun rasulullah annabi Muhammad manzon Allah ne wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi ashidda wa 'alal kuffar masu tsanantawa ne ga kafirai ruhama bainahum sannan kuma masu jin kai ne a junansu ba da yake wanta ta bil gazwa wannan yakin sai take ya kare bin nasril mubin da nasara wacce take mabayyaniya wal quwwati da karbi wacce muke ne da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da tabbaci ga manzo tsira da aminta Allah ta tabbata a gare shi wal mu'minina da kuma mu'minai wa kutrat shawkatu shirki sannan karya karfin shirka shauka shi ne wato tsini da kuma karfin ita shirkar kanta a shauka shi ne kaya wato tsini da irin karsashin shirkar an karya shi wani mushriki da mushrikan kansu su ma an karya su walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangijin talibai wa qad qutila minhum 70 min sanadidihim hakika an kashe mutum 70 min sanadidihim daga manyan manyan sanadi ai kubara au daga cikin manyan kafirai shine sanadi wa utira mithluhum sana'ar ribatu misluhum katan kwatin katan kwatin mutum nawa 70 dama yakin bane an kashe mutum 70 an kama mutum 70 dari da 40 kenan wasu shida min al-muslimin bi za'ata ajara rajulan amma cikin musulmai mutanen da aka yi wa shahada mutum goma sha wani abu ne wasu ce sha bakwai wasu ce sha hudu ko dai abin da ya kawo da haka wa inna ha la ni'matun min Allah azza wa jalla lalle wannan ni'ima ce daga Allah manna biha ala rasulihi wacce Allah madaukakin sarki yayi bai wata ga manzansa wa ala almu'minina da kuma mu'minai kansu kama qala subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla hakika Allah ya taimake ku ya agaza muku a yakin badar wa antum azilla alhali ba ku da yawa a wannan lokacin fattakullaha la'allakum tuflihun tashkurun lalle ku ji tsoron Allah madaukakin sarki domin wato ko kwa gode wa Allah madaukakin sarki wani ya alaman nas kuma dan mutane su san cewa annan nasara min indillahi ta'ala ita nasara daga Allah madaukakin sarki take wala yanalu ma indallahi illa bi ta'ati ba kuma a samu abin da ke gurin Allah in ba da yi masa biyayya ba eh ba a samu in ba wal imani bi da imani bi wallahu ta'ala la yukhliqu wa'da Allah madaukakin sarki baya saba alƙawarinsa domin ya ce inna la nansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad lallai mu la nansuru rusulana za mu taimaki manzanninmu wallazina amanu da wanda suka yi imani fil hayati dunya a rayuwar duniya wa yau mai kumul ashhadu da kuma ranar da ya kumul ashhadu za a kai da shaidu a kwanata da imamun bukari rahimahullahu ta'ala imamun bukari ya fitar da hadisi allah ya masa rama a cikin sahiha ta ta hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari tara da saba'in da bakwai yana cewa a Ali bin Abbas radiyallahu anhu ma fi qawlihi ta'ala daga Abdullahi da Abbas cikin fadin Allah madaukakin sarki alam tara ila alladhina baddalu ni'matallah shin ba kwa yin duba zuwa ga waɗanda suka canza ni'mar Allah kufran da kafirci Allah ya mutu ni'ma amma suka canza ta da kafirci qalin fi hum Abdullahi da Abbas yace su ne wallahi na rantsi da Allah kuffar quraish su ne kafiran quraishawa qala urwa urwa bin zubair yake cewa hum quraish su ne dai quraishawan nan an gane wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ni'matallah annabi Muhammad shine ni'mar Allah Allah ya yi musu ni'ima ta annabi amma suka canja shi da ni kafin suka ki karɓar wannan ni'imar da Allah ya musu ta annabi alaihi salatu wasallam suka karɓi kafirci wa hallu qaumahu suka saukar da mutanen su darar bawa a gidan halaka kana yace annaru wato yawmu badr shine wuta wuta wato ranar badar kaga ai sun saukar da mutanen sa a wannan ranar domin a ranar yakin badar mutum saba'in duk wannan sanadid din duk wannan manyan rana aka kulla su lahira a karajar imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala bi sahihi ana anas ana abi talha radiyallahu ta'ala anhu ma anna nabiyallahi amara yawm badr lallai annabi alaihi salatu wassalam yayi umarni ranar badar bi arba'atin wa 20 da wato mutum 24 min sanadid quraish daga cikin manyan ƙurayshawa ba ko zai bo fi ɗauyi min aduwa ibadin aka jefa fi ɗauyi dan dan kasa ya je ke biro a cikin wata rijiya sunan rijiya ne a ɗauyi an gane ko a cikin wata rijiya min aduwa ibadin a rijiyoyin madar khabisin mukbi wacce take da muni da mutuka da munanawa wato irin rijiya ce mai duhuwa da kuma datti وكان إذا ظهر على قوم النبي هكذا أنت إذا ظهر إذا يرنجاي شين ظهر إذا يرنجاي على قوم أقوم وتمتاني أقام بالعرصة yana tsayawa al'arsa shine farfajiya yana tsayawa a farfajiyar gurin yakin gurin da aka yi wannan wato gumurzin yana tsayawa a wannan gurin talata layalin tsawon kwana uku duk lokacin da annabi ya nasara a wajen yaki to baya barin gurin sai ya tsaya a wajen tsawon kwana uku فلما كان ببدر اليوم الثالث يا إن دي تا وجن بدر حتى لو كان واتوكو أمر براحلته sai umarni da abin hawan ta fashin da alaiha rahaluha aka ɗaure mata wato ababen da zai hau aka ɗaura maka kayansa na tafiya sun mamaka sannan zai tafi wadda ba hau ashabu sai tabbar da suka biyo shi a baya wa ƙalu sai suka ce ma nura ya tsari ko illa ni ba ta hajjaji ba ma jin tafiyar nan da yake in ba wato muna tunanin wannan tafiyar da yake ta wata bukatar sa ta wani sashin bukatar sa ne hatta kama ala jabatin raki muna tabin sa har sai ne ya tsaya a gefen wata rijiya a rakiyu ita ma rijiya take ne faja ala yunadihim bi asma'ihim kawai sai ya rika kiran wannan manyan kafiran da sunayen su sai ce wa asma'i aba'ihim da sunayen iyayen su in ya kira sunan mutum sai ya hada da na babansa wa hada dan wani ya kula da bil fulan ya kai ya kula da bil fulan ya kai wani dan wani wa ya kula da bil fulan ya kai wani dan wani a yasurukum yanzu kuna cikin farin ciki annakum lallai ku anaqimullah wa rasula an gane ko cewa ku kun yi biyayya ga Allah da wannan sa kuna farin ciki fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan domin mun mun samu abin da ubangijin da ya mana alkawari na gaskiya ne fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kuma kun samu abin da ubangiji ya yi muku alkawari da shi cewa gaskiya ne kana fa kana umar mai ruwaya yace shi abu talha ko anas bin malik yake cewa sai umar yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma fi kullima min ajdadi la arwaha laha me yasa kake magana da jikunan da ba su da rai babu rai a cikin su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace wallazi nafsu muhammadin bi yadi na rantsi da wanda ran annabi muhammad ke hannunsa na rantsi da wanda ran annabi muhammad ke hannunsa ma antum bi asma'a lima aqulu minhu na rantsi da Allah ko ba ku fi su jin abin da nake gaya musu ba annabi wannan manyan kafirin da aka zuwa cikin rijiya kada katada katada ibnu da'ama sadus yake cewa ahyahumul law a lokacin Allah ya raya su a ta asma'u qawluhu a sai da yaje da su zantan annabi tawbikan saboda amuna na mutu tasbiran dan kuma a kaskantar da su wa naqimatan kuma da azabtar da su wa hasratan dan a nuna musu nadama wato hasratan asararsu wa nadaman da kuma nadamar domin su yi wannan abubuwan gaba daya su gane cewa sun yi asara sun tafi sannan kuma wato suna cikin nadama wa akhrajan imam muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihi an anas bin malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam taraka qatla badr salatan annabi alaihi salatu wasallam ya kyale waɗanda aka ce yakin badar har tsawon kwana uku sun mata mu sannan ya zo musu faqama alaihim sai tsaya a kansu fana dawo biyar ka kiran su makali yake ya aba jani bin hisham kun ga amfanin ruwayar kenan har a dau wata ruwaya ba ta faɗa suna ba ta kawo ki wato ba suna wanda ake cewa mubaham ko yawa ta kawo ki mubahami ba tare da amfani suna ba amma wata ruwaya sai ta zo ta yi ta yi faɗi suna to sai yake cewa ya umayya bin khalaf ya kai umayya dan khalaf manyan kenan ya utba bin rabi'a ya kai bata bin rabi'a wannan wanda hamza da da da wannan suka kake kenan ko kuma ya abu jahil mun ce mutum uku ne suka haɗu a kansa da muawiz da mu'az da kuma abdullahi dan mas'ud shi ya tiro kansa shi kuma umayya bin khalaf wanda ya ba daftarwa shi ya kaje domin abi wato shi yana hannun wani shine bilal bin abi rabah yace na rantsi da Allah la na la na jau la na jau ki in naja bala taba tsira ban wanda ya tsira wallahi dai dai kake Abu Jahil dai kake Umayya bin Kalab shi kuma Utba bin Rabi'a da Shayba bin Rabi'a su ne na kai gumurzu sun gini combat tsakanin su da Hamza da Sayyidina Ali ko mun biya a satin da ya gabata yawwa saboda haka sai annabi ya kira su domin su ne manya alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin ba ku samu abin da ubangijin ku ya muku alkawari cewa gaskiya bane fa inni qad wajadtu ma wa'ada ni rabbi haqqan domin ni na samu abin da ubangiji na yawan alkawari cewa gaskiya ne fa sami'a umar qawlan nabi sallallahu alaihi wasallam sai sai na umar ya ji maganar annabi fa kana ya rasulullah sai ya ma'aikin Allah sai fa yasma'u sai ya za su ji magana ka bayan duk sun mutu wa an na yusibu ta yara ta amsa ma wa qad dayyabu alhali dukkan sun zama mushe aljifa shine mushe jifa qali yace wallazi nafsi bi yadihi na rafi da wanda raina yake hannunsa ma antum bi asma'a lima aqul minhu yace wallahi ku dai ba ku fi jin abin da nake gaya muku ba walakin na fi risu la yaqdiruna an yujibu ba za su samu ikon amsawa ba ثم أمر بهم فسحبوا sannan wato sannan sai ya yi umarni da su fa sai bu aka kwashe su ba wuri ko bi kalili bajin aka jefa su a cikin kalin kimarijiya al-albiru al-rakiyu al-tawiyu al-kalibu duk rijiya ake ne illa ina kawo suna bambancewa shi ne mai dogon baki kaza mai tsohuwar rijiya kaza a ɗauri ce tsohuwar rijiya a rakiyu ita ce wacce aka ɗago bakin ta zuwa sama haka ne za ga amma duk rijiya ake ne lakadin ta hau hakika sun kare walakin ila khizin wa azab sai dai sun tiki ne zuwa ga wato nadama da azaba ko da tozarta fa ma asna alum hasabu eh ya hayya kayyim wato dukiyarsu ba ta tina na musu komai ba wala na sabon ko na sabon wala dahun ko matsayinsu wala sultanin ko sarautarsu wala kuwa ko karfinsu wala mana'atan min dunillah sannan ba su wani abu da yake kare su in ba Allah ba wa azhara Allah ta'ala dinahu ba shi Allah ya rinjayar da addininsa wa nasara abdahu kuma ya taimaki bawansa wa azza jinnahu kuma ya taimakawa wato rundunarsa wallahu ghalibun ala amri lalle Allah shine mai rinjaye akan al'amarinsa walakin na aksarar nasi la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba san haka ba surati yusuf Allah yake la tahtabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard kada wanda suka kabuta taba tsammanin cewa za su gaji yadda Allah ban kasa sai ce wa ma'awahum an-nar don makomar ita ce wuta wala bi'sal masir sai da makoma in ta zama ita ce wato wutar jahannama malin fi as'ilatu lil muraja'a kam kutilar min al mushriki wai mutun nawa aka shi cikin mushrikai wa kam wa kam wa kam istushhida min al muslimin sannan mutun nawa aka yi wa shahada a cikin musulmai kam adadu man qadafa um rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil bi'ri mutun nawa annabi ya jefa a cikin wannan rijiyar duk mun biya yanzu dan adadin mutun nawa ne mushrikai aka ji 70 mutun nawa aka yi wa shahada a cikin musulmai ko sha wani abu sannan mutum nawa aka jefa cikin rijiya ya dai yanzu muka biya eh manyan mushrikan da aka jefa cikin rijiya ya faɗa guda ashirin da hudu ashirin da hudu ku koma baya ga gurin can sai dai inda yake cewa irin wannan wuraren wato makin ɗinsa ake sai ka yi makin a cikin takardarka ga gurin nan ba ta ala yunadi ba nan ba sam gashi nan farko a sanar da imamul bukhari shafi na ɗari talatin da uku an anas bin malik annan anna nabiyyan la amara yawm badrin bi arba'atin wa 20 min sanadi da quraish mutum 24 daga manyan qurayshawa ko mun biya shi zama da haka mutum ashirin da hudu aka jefa cikin wannan rijiyar shine abin da ya tambaya a nan ma za ka da lamun kuma mai annabi ya rika cewa da su to shine ma da ke ma a usulal mushriki na fi badin to ga wani fage tare da usra su ne a usra su kuma su ne waɗanda wanda aka ribato an gane ko wanda aka ribato a yakin badar na cikin na daga mushrikai kad taqada fi aidil muslimina adadun kabir hakika wani adadi daga cikin mushrikai mai yawa wato ya faɗo hannun wato musulmai adadi mai yawa ya faɗo hannun mushrikai wanda wannan adadin balaga saba'ina rajulan har ya kai tsawon kusan mutum saba'in musulmai suka samu walam yakun kad nazala fi hukumun min Allah ta'ala amma ba da aka kama su ba samu hukunci daga Allah ba na cewa me za a musu to anan ne kun ga ijtihadi zai fito annabi zai ijtihadi shine ake magana wai shin annabi yana ijtihadi yana yi yana yi to sai yake cewa fattajana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabahu sai annabi alaihi salatu wasallam ya nemi shawarar tabbas da fi amri ma kan al'amarin wayannan wa mushrikan su sabani wai ya za'a da su akhraj al-imam muslim rahimahullah ta'ala imam muslim Allah ya masa rama ya fitar da hadisi a cikin sahiha ta ce an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ma wa fihi a cikin da ne ce qala ibn abbas abdullah ibn abbas yace falamma asaru al-usara yayin da suka ribato fursunonin yaki fakana abubakar koji kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li abi bakr annabi alaihi salatu wasallam ya juya ya ce sai da abubakar wa umar da kuma sai na umar ma ta rauna fi haula il musara ku ba da shawara me ciku me kuke ganin za a yi wa wa'annan fursunonin yaki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر إذا أبو بكر يا نبي الله ya ma'aikin Allah hum banul ammi wa'annan ai ayan babbannin mu ne duk yawanci wanda aka kawo eh sune banul ammi ayan babbannin mu ne wal ashirati da dangi duk dangin mu ne ara an ta akuda minhum fidiya ni dai ina ganin ka karbo fansa da gari su fansa a ba su wata tara wata kulu lana kuwatan alal kufa dan ya laujo muna da karfi akan kafirai mu samu wani karfi ga za mu samu tattalin arziki da za mu biyo makamai mu tsara sannan kuma wata kila wasu su musulunta a cikin su fa aka lawo an ya biyo bil islam da sannan Allah zai shirye da su da musulunci in muka yi haka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما ترى يا ابن الخطاب kai kuma wannan ka da bai ra'ayin ka ne kake gani sai ce kultu ni kuma ina cewa la wallahi ya rasulullah ni kan ba na ganin ba haka bane ya ma'aikin Allah ma aran ladhi ra'a abubakar ba na wato ganin abin da sai na abubakar ya gani ba na kan ra'ayin sai da abubakar walakin ni ara an tumakinna an tumakinna wato ni dai ina ganin kawai ka tsora ka turo mana su ba na su riba a naka mutum mutum ya musu ya gaba ɗayan su ba wani fansa wato mai kira aliyan min aqili bin abi talib lokacin aqili da abi talib bai musulunta ba yace sai na ali ka hada shi da aqili dan uwansa uwansa ko kani ka hada shi da shi ya bille mawuya fa ya kuri ba wani kawu ya cire mawuya wato mai kinni ni fulan ni kuma ka hada ni da wani sai ba sunan wani shi kuma dan uwan mahaifinsa ne yace ni ma ka hada ni na kama a san ka yi nasiban da umar dangin umar ne wanda ya yi magana a kansa ba a su ribu wani kauni ma in tira kansa fa ina haƙula ya a yi matal kufuri a ɗaya ruwayar ma da mai rahikul maktum ya kawo har sai da ya faɗa hamza ba inda hamza ma ka haɗa shi da wani shi ma ya kashe an gane ko zo dai wannan ruwayar sun za a fata domin ka kalli wato ruwayar za ka cewa hamza da aka ba yake shi an kashe shi ko yana cikin sayyidu shuhada an kashe shi to saboda haka wannan shi ya fi fitowa fa inna haula'i a'immatul kufri domin waɗannan su ne shugabannin kafirci wa sanadidu ha kuma jagororin kafirci fa huya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma qala abubakar sai annabi ne da aka sallam ya karkata zuwa ga abin da sai da abubakar ya faɗa kun ga ina ba ita hadi ne ba a bayan ne ba ba a saukar da aya ko ba saukar da hukunci ba sai karkata akan abu ma kala abubakar akan abin da sai da abubakar ya faɗa walam ya wa makultu sai na umar yace bi karkata akan abin da na faɗa ba sanan ma kana min algadi yayin da wace gari ta yi ziti sai na zo fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakar yace ina zuwa sai na sayyidina annabi ne sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar qa'idaini sai na gansa a zaune ya fi kiyari suna ta kuka قلت يا رسول الله sai ya ma'aikin Allah a kuma ni min ayi ke yin sauki ba ni labarin me wani abu da yasa kake kuka an ta wasai kuka kai da abokinka wane mutum kun ji ba wannan kalmar Allah ne ya sa sai dawo maka da kansa sahiba sahibi sahabi Allah ne ya sa sai dawo maka da kansa za ku iya tuno ayar a cikin suratul tauba za ku iya tunowa eh idi ya kudu lisa'idi Allah ne kuma duk a wanda wace yadda da Abubakar ba sun yadda da sayyidina Abubakar ake Allah ne fara kiran sayyidina Abubakar cewa sahabun annabi ne walau kare alkafiru ko da kafirai ba sa so saboda haka sahabi ne duk wannan formula da za a kawo a ce mallaki annabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bi wa wa mata ala zalik wa kaza duk wannan sayyidina Abubakar Allah da kansa yadda cewa ya fita su kaga wanda ya zo sai ya yi ridda daga baya su ne suka yi ridda su suka yi duk da cewa suna da wani ilimi da suke faɗa a littafin zuwa shi ilimin bada na ja faɗa wannan ka karanta wato littattafan da za ka gani ilimin bada abin da suke nufi da shi shine wai abin da ya bayyana ga Allah da bai san shi ba daga baya ya gane akwai wannan kafirci yana nan kuma a cikin rukuni duk wanda yake zagin zabai in dai ba jahili ba ne to ya sani akwai wannan ilmin bada din a cikin usulul kafi akwai to saboda haka sai yake cewa wa in wajadtu bukan idan wato na samu kuka ba kai da nima ne kuka na da kukan da ya zo min nima zai in taya ku wa in lam ajid bukan in kukan ya ki zuwa ta ba kai ta zai kirkiro shi li bukani kuma saboda kukan da na ga kuna yi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي يتي أبكي للذي عرض علي أصحابك yace ina yin kuka ne saboda abin da wato abokanka suka bujiro min da shi min aqdihim alfida'a na cewa a karbi fansa domin bayan ya ga magana sai na Abubakar da sai na Umar sai ya samu wasu sahabbai a waje sai ce ne ra'ayin su kace mu ma muna goyon bayan aku da na Abubakar ra'ayin su kun ga sai na Umar ji kadai da shafi duk ba ya da shi ba ko to amma kuma da yake ubangiji ubangiji ne sai ya goyi bayan sai na Umar to shi ne abin da ya sa ka kuka domin ga abin da ayat ta sauka har tana kwankwasa cewa laqad urida alayya azabuhum hakika wannan da suka goyi bayan cewa lallai a karbo banza an bujiro min da azabin adna min hadhihi shajara kusancin da ya fi kusancin yadda kake ganin wato wannan bishiyar shajaratan qaribatan min nabi la ta nuna wata wujiya wata take kusa da annabi alaihi salatu wasalam yace adawa da aka bujiro min za a mutu akan wannan abu ta ku kusa da wannan bishiyar da nake da ita ni ita wa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da aya ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra bai dace ga annabi ba ya zamto ya samu ya samu ya riki fursunonin yaki hatta yi kiran fil ardi hatta ya cika kasa da waɗanda suke makiya Allah wata ya ce ya cika kasa da jininsu kafin ya ribace su kun ga an koyi bayan umar turiduna arafat duniya ko kuna san arafat duniya wani dan wato taki na duniya wani abu kuke zo na duniya wallahu yuridu al-akhirah alhali Allah madaukakin sarki yana nufin lahira ya fi san lahira wallahu azizul hakim lallai ubangiji madaukakin sarki aziz mabuwayi ne hakimu kuma mai hikima sai ce laula kitabun min Allah ba da abin da Allah ya rubuta na littafi ba sabaka ya riga ya riga ya lamastakum fi ma akhadtum azabun azim da Allah ya sake ku da azaba dan ne ya radadi azaba babba da gani da abin da kuka rika na cewa ka ubansa amma me yasa Allah ya riga ya rubuta wasu malamai suka ce kuma horon da aka yi musu shine yakin Uhud aka dau banza shine azaba da aka yi musu a yakin Uhud sun wai an riba an kashe mutum 70 a cikin musulmi saboda haka shi ne abin da aka yi musu malaita haka janibin min da wani bin nasirin mubi wannan wani bangare ne daga bangarorin nasara wata take mabayyaniya ya fi gazuwa a wannan yakin wa huwa asru adadin kabirin min qadati shirki shine wato ribati wani adadi babba min qadati shirki daga jagororin shirka wa sanadidul kufri da kuma jagorori an gane jagora mun faɗa ko manya a sanadi jagorori ko manyan wato kafir fa asbahu fi qabdati ulaika alladhina kanu mustad'afin sai suka wayi gari suna cikin kauta damka na waɗannan raunanan da suka kasance yulaquna minhu anwa al'ada wanda suka rika haɗa su suka rika gana musu wato nau'in azaba kala kala waɗanda suka rika azabtarwa su biladin zuwa yanzu ba ga su ne iyayen gidansu ne a hannunsu ba ko to shine ma na abin da yake faɗa wannan da suka rika azabtar da su sai ga yau sun kama su a matsayin fursunonin yaki to shine abin da ma yake gaya mana ana sannan kuma ya ci gaba da cewa wa yastajiru ashabuhu sannan yana neman shawara a gurin sahabbansa kuma ya kafa min humul fida sannan kuma ya rika karɓar alfida fansa daga gare su me fata da aka ba a garin su shine dirhami dubu uku ko dubu biyu ko dubu ɗaya haka aka rika karba in mutum bai da kuɗi sai a ce to ga yaran Qurayshawa yaran ƴaƴan akwai mutum goma ce sai ka koyar musu rubutu da karatu haka aka rike mutum goma ko ashirin za a baka sai ka koya musu shine fansarka haka aka rike wayannan domin suna da wannan ilimin an fahimta da kyau ko shi za a ke cewa da hikimatu zallatul mu'min shi ta muke faɗa ba wani ilimi da za a ce kaza duk ilimin da za ka yi ka je ka yi kawai ka yi da sunan Allah ko wani iri ne domin ga Usama tun tana annabi ya kora shi ko ko ko tura shi ya je koyo wato yaren Yahudawa a sati biyu gaba ɗaya komai har labarai yake ɗebowa ya bayar a wannan sati biyu zai iya ɗauko labari ya bayar da yaran su ya rubuta ya faɗa to kaga wani ya zo ya ce wani yare kaza ko koyon kaza ba ce wannan rashin fahimta ne mun sha faɗa kowane ilimi za ka yi kai da sunan Allah kawai tun da Allah ya ce ikra bismi rabbika to za ka ranta geography kai bismi rabbika allazi khalaq physics bismi rabbika allazi khalaq computer science bismi rabbika allazi khalaq ko me za ka biya kai dan Allah sai ka riga malamin IRC ko malamin arabiya shiga aljanna ba in ka fije kyakkyawan niyya Allah saboda haka kowane ilimi ne za ka yi ka yi shi kawai da sunan Allah ka yi shi da kyakkyawar niyya sai ka shiga aljanna wannan shi ne to shi ne ma da yake gaya mana a nan wannan da suka kasance suna adabtarwa sai ga shiru su ne suka kama su duk suna hannun wa yanzilu alqur'anu mu'atiban fi dhalik kuma ga qur'ani yana sauka yana zargin haka al'atabu shine zargi na cewa dan me za a cikin sa matsayin burtunonin yaki sun manara kai fa kana take yato rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan ma ne yace mu kalli ko mun ga yadda tsoron annabi alaihi salatu wasallam yake wa khawfu da tsoron sa mai rafi zuwa ga ubangijinsa wa huwa afdalu khalqi alhali shine mafi mafi fadala halitta Allah wa khatabu anbiya'ihi shine sakamakon annabawa wa rusuli da manzanninsa allati gufira lahu ma ta kaddawa min zambi wa ma ta aka wanda aka gafarta ma duk abin da ya gabata na daga zunubansa wa ma ta akara da kuma abin da zai jinkirta wanda mun ja yin magana a nan na cewa menene wasu ba da suka ce ma ta kaddawa min zambi abin da ya gabata na daga zunubansa shine kafin ya shiga musulunci wa ma ta akara an gane ko eh wa ma ta akara nan kuma da ya riga ya shiga abuwan kai kafin a aiko shi a matsayin annabta lokacin da aka aiko shi annabta kuma baya magana wa ma yatiku anil hawa ba wani abu da zai to shine wasu malamin kuma suka ce a'a abin da ake nufi shine a ba annabi alaihi salatu wassalam zabi akan abu biyu da mai kyau da mafi kyau yayi mai kyau to shine abin zargi a gurin Allah madaukakin sarki sabanin ni da kai yanzu da za a ba mu abu mai kyau da mafi kyau in na yi mai kyau ba komai yayi amma in annabin Allah ne ya yi mai kyau ya bar mafi kyau to ya zama abin zargi to shi ne ma ta addama min zambihi wa ma ta addama fi amrin lam yakun nazala fihi tashri'un ba'd an gane ko cikin al'amarin da wato ba shar'anta komai a kansa ba bal kana mashuratan wajtihada bar wannan zance ya kasance al'amari ne na shawara wajtihada da kuma ijtihadi wannan abu ne ba ra'ayin ijtihadi ijtihadi annabi yayi shi za ya zabi na sayyidina Abubakar kuma da wata yana Umar ya saba wurare nawa ne wanda zai za a zo a nemi shawara ya ce kaza sauran zaɓen ce kaza amma ana ya goyi bayan sa matsalar hijabi ma shawarar da yana umar aka ɗauka ko abubuwa da dama ga sunan wasu malamai sun kawo su a cikin littattafai muwafaqa ta umar abubuwan da sayyidina umar ya dace da su wa kada aslama kathirun min haula'i asra a cikin wayannan fursunonin yakin da yawa sun musulunta alladina kabila minhum al-fida wadanda aka karɓi fassara a hannunsu da yawan su sun musulunta thumma ta'aqqaqa lahum ma wa'adahum Allah ta'ala bi sana Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu abin da ya musu alkawari fi kauli subhanahu wa ta'ala da yake cewa ya ayyuha annabi ya kai wannan annabi kulli man fi aydikum min al-asra ga yawa waɗanda suke daga cikin wato fursunonin yaƙi wanda suke hannunku na daga fursunonin yaƙi in ya alamin lahu fi qulubikum khairan an gane ku na ce ko in dai ana mana cikin sarki wato ya ta akwai alkhairi a cikin zukatan ku yutikum khaira zai ba ku alkhairi tabbas mimma usida minku dan gani da abin da aka karba da gare ku na farsa wa yaghfir lakum kuma ya gafarta muku والله غفور رحيم قال الله غفر لي رحيم كما بيذكر ولقد جعل الله تعالى هذه الغزوة نصرا مبينا حقيقة الله يسنج وانا يجي أو كأي نصر في وبينيا وقوة كما قلبيني وتمكينا دون مطعي للحق وتبتر وعن الحق كذكيا وآله تمام تاكسيا وفضلا لولاية الأخيار كما فلنا في دوائنا ذا الذين كان لهم شرف الجهاد في سبيل الله تعالى waɗanda wato suke da fifiko na jihadi na ɗaukar kalmar Allah wane mutum sannan sai yake cewa wato biya tilgazuwa a wannan yakin allafi ya fati a tilgazuwa wanda shine mabudin ya buki duka mutum shine mabudi domin da shi annabi ya fara a shekara ta biyu hatta tsarat mai sama sharafin likulli mujahid an gane ko har sai da ya zamto wato wisaba wata alama ce ta ɗaukaka ga dukkan wani mujahidi alama shine wisab alama ce ta ɗaukaka daga dukkan mujahidi minhum daga cikin su fa yuqalu alu ala sabilil madai domin ana faɗa dangane da ta hanyar yaban su wata tafsiri da girmama su a ce kulanun badariyu ko da mun zo biya a cikin hadisi za ku ran sai ya ma je bada ana ana nuna cewa wannan ko wanda ya je bada domin wata rana annabi alaihi salatu wasallam ya ce in tambayi sai na mala'ika jibril cewa ya kuke kallon mala'ikun da suka je bada sai ce ai wallahi hatta a cikin mala'iku wanda suka je badar sun fi wanda ba su je ba matsayi domin kun ga an saukar da mala'iku dubu daya a yakin badar to wannan dubu daya sun fi sauran da ba su je yakin badar ba matsayi a cikin mala'iku to haka nan cikin sahabbai to shine ma ne yake gaya mana wata ne da girmamawa domin za a ce kulalun badiriyo wani dan badar ne ya je badar me ya faru da ga Hassan bin Sabit lokacin da aka wadana ya ta kage ai ya sa baki bayan ta ya ce war amma kulala tamanin daga baya wata rana ya zo ko sai da Umar ne ko wani sahabi yake cewa da yi sallama ta amsa man sai yake cewa Hassani ne ba kuma kika saurare sai take cewa baka san ya ji badar ba abin da ta faɗa ke ka san ya ji to wannan badar ta ya ji abin da yake an gane ko to shine take cewa wa yubashiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har annabi alaihi wasallam yana yi musu albishir fa yaqulu li Umar radiyallahu ta'ala anhu wata rana yana cewa da sayyidina Umar wa ma yudrika la anna Allah azza wa jalla me yasa ne ka cewa Allah bai girma da buwaya inna la ala ali badr yayi sun kane ga yan badar fa qala ya ce da su irin maluma shi tun fa kad gafartu lakum da gai ku abin da kuke so domin na gafarta mu me ya faru anan shine hadith ibn abi banda lokacin da annabi zai kai haji maka wata rana sai shi kuma ya ga yana da yan uwa ba so na asirin annabi zai ba amma yana ganin akwai yan uwansa na jini ba za a gaya musu sila ne kafin a zo sai tura wata mata da wasiƙa to ita kuma da ta tafi da wasiƙa sai ta ɓoye a cikin kanta a cikin kitso annabi na zaune sai aka yi mawa wahayi cewa ga wata can za ta je ta tura muku a cikin sai tura su amma jini ya su su kalin jini wani da sayi na ali ya ce su je su karɓo mana wata mata tana nan akwai sabo a gurin ta a karɓo ana zuwa suka tare ta suka ce ina sakon gurin ta ce babu annabi ya ce akwai ki bamu ta ce babu suka yi ta bugawa ta cire dan kwanin da ta gudu banka dan ta buɗe can sai na ali ce wallahi ko zaki sarara sai kin bayar domin annabi ya ce akwai ya zara takobi kawai yace annabi ya ce akwai kice babu inda mutumin yanzu ne zai koma ya ce har sarara ta ya rasulullah wallahi babu domin su sahabbai idan annabi ya ce ku je ku dauko dare da goron dutse cewa na ci mun zo a ina za a ake ba za su ce mu je yiwuwa kawai sai a idan mun je dawo dauko a ina za a aje wallahi za su je saboda haka sai ta ne ce wallahi cikin kadan ya ce akwai da ta ga ya fita ta ce cire mata kai sai ta kwanta kibanta na tsakiya sai ta zamu ta bai ana zuwa da haka ne aka ce garin ya kai haka sai kawo hanzarin sai da wani sai bandin cire maka ya ba yakin Allah munafiki ce kai kale ni baka san cewa Allah ya gafarta duk wanda ya je badar bazai daga ranar badar ya ce da kai yau abin da suke so to ina ba su zakin sabai da suke cewa sun yarda me za ku faɗa akan wannan annabi ya gaya wa sai na umar wannan kalmar me za ku faɗa duk yan barar din nan fa a gurin a gurin waɗannan masu zagin sahabbai duk sun yi rinta banda yin takaitattu a cikin su irin sai na alai da ba su mutum uku ba amma duk wannan ɗari uku da wani abu duk sun yi rinta a gurin masu zagin sahabbai ya za ku yi irin waɗannan nusus din saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata mu kalla kuma shi ne karshen abin da ya shafi yakin badar kada a manta durussun da suke ciki da kuma shekarar da muka faɗa sati mai zuwa za mu shiga yakin kohudu bayan mun yi shimfiɗa da abin da ya so karo faɗa shi kuma mu ji wata kabila ce ta tsokani faɗa shi ne banu kai ka sati mai zuwa za mu fara daga nan kuma mu shiga za ma mu ji me dalilin da ya sa aka yakin Uhud shi za mu biya insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan mutum kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ina roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa tsohon sa madaukaka Allah madaukakin sarki ya dace da mu in muna zan ba tambaya kawai zai mu addu'a mu sai Allah ya ta'ala